الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة شابير قوة جماد الأولى هجراتنا لدبودة أليه لدى أربعين دبير wanda ya dace da 29 ga watan 11 miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin sira a littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa na imam alqabi iyad اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا فصل وأما أدله صلى الله عليه وسلم yace amma adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amanatuhu da amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa iffatuhu da kamewan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sidqul hajatihi da gaskiyan harshe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wayannan duk abubuwa ne wanda suke cikin makarimul akhlaq yana daga cikin kyawawan ɗabi'u mutum ya zama mai adalci mai amana mai kamewa mai gaskiya to wayannan abubuwan dama ya ce ai bi tarifi huquqil mustafa ba zai tarifin haƙoƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wayannan abubuwan da muka irgo guda hudu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana sallallahu alaihi wasallam amanan nasi in an zo wajen amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi amanan mutane gaba daya duk a halittan Allah Allah bai halicci wanda ya kusanci manzo Allah wajen amana ma balle ya kai shi ba wa adalan nasi kuma shine mafi adalcin mutane wa affan nasi kuma shine mafi kamewa na mutane in an ce kamewa shine kame mutunci ka san akwai abubuwan da sun halatta mutum ya aikata amma kuma zai zubar da mutunci to ire-iren wa'annan abubuwan manzo Allah ya fi kowa kamewa daga wannan abin yanzu misali mutum ya share ke yana tafiya me haramun ne ai ba haramun bane amma kawai a ga wani alkali yana tafiya yana shan rake kaga ai akwai kaskanci ko irin cin zogale akan layi ai ga ba haramun bane amma da abubuwa ne masu zubar da mutunci to manzo Allah ya fi kowa kamewa daga irin wa'annan abubuwan komin kankantan abin da zai zubar da mutunci manzo Allah ya fi kowa ne santan irin wannan abin wasidqu lahajatihi da kuma ha haka ne wawa wa asdaqahum manzo Allah shine mafi gaskiyan su lahajatan wajen harshe saboda makiyansa ma sun tabbatar da bai taba yin ƙarya ba munzu kana tun tunda manzo Allah ya kasance shi wayannan abubuwan ba wai yayi tadabbu ne suka zama dabi'a ba ka san akwai abin da ake cewa tadabbu abu ne wanda kai baka saba ba amma kai kokari har ka koya wa kanka har ƙarshe ya zo ya zama ɗabi'anka to shi manzo Allah ba haka bane shi dama jibilla ne haka Allah ya halicce shi da wayannan abubuwan rashin ƙarya dama shi tunda aka halicce shi ba a halicce shi ma da yadda za a yi ma ya gwada ƙarya ba haka wajen adalci haka wajen amana da sauran shi yasa yake munzu kana tunda annabi ya kasance ya fi kowa wayannan ɗabi'u masu kyau din saboda me yace itarafa lahu bi zalika muhadduhu yace masu jayayya da shi fa su ne suka tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da wayannan dabi'un wa idahu da abokan gaban shi wanda suke gaba da shi wanda kullun kokarin su kashe shi su ne suka tabbatar da yana da wayannan dabi'un ka san dama shi wai in ana so a tabbatar da yabon mutum gaskiya ne a ji makiyin shi ya yabe shi kaga ai ko maki yanzu ko a wajen alkali aka ce idan ana tuhuman soyayya tsakanin mutum da mutum ba zai zo ya bada shaida a karba ba ko ba zai zo ya bada shaidan wannan mutum yana bin haƙƙi a karba ba saboda me saboda wannan tuhuman zai sa dan son shi da zai yi ya daure margindi hakan ana adawa da mutum adawar za ta sa ba za a karbi shaidan shi akan wannan mutumin ba in ana bin wannan mutumin haƙƙin wannan abokin adawa ya zama shine shaida ba za a karba ba sai a ce amma an zo da akasi za a karba ma'anan akasi yana bin wani hakki ne waye shaida sai kawo abokin gaba kaga duk da gaban da suke amma ya faɗi gaskiya kenan za a karba ko kuma ana bin shi haƙi waye shaida sai je kawo masoyin shi aka je aka kawo wani masoyin shi masoyin shi yazo ya bada shaida akan ana bin shi kaga za a karba saboda me saboda anan gaskiya take fitowa maƙiyi ne amma kuma ya faɗi gaskiya a wajen ainihin abin da ya shafi yabo shine yace to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu jayayya da shi da abokan gaba su suka tabbatar mar da cewa wa'annan sifofin sifofin shi ne wa kana yusamma qabla nubuwati haka ne qabla nubuwatihi al-amin har ya kai ga manzon Allah tun kafin annabci ma ana ambatan shi da suna al-amin wannan al-amin din jama'a ne suka saka mar kafin ma a bashi annabci saboda tsamar tsabar amanin shi Ala ibn Ishaq ibn Ishaq yace kana yusamma al-amin annabi ya kasance ana ambatan shi da suna al-amin amintacce bima jama'a Allahu fihi min al-akhlaqi as-saliha saboda abinda Allah ya taro cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na kyawawan dabi'u dabi'u masu inganci shi yasa har ake ambaton shi al-amin al-amin asali ba wai sunan annabi bane a dabi'un ne da aka gani har sai aka yi idlaqin sunan amin gare shi cewa amintacce tunda ka lura an zo fa an taru ne za a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsirar da shi amma duk da haka yace Aliyu ka kwanta akan gadona wannan kwanciyan Aliyu ya zo ya tadhiya sannan kuma ma'ana shine in an wayi gari akwai amanoni na mutane wanda Aliyu zai dauka ya mimbiyar wayannan fa mutanen su ne abokan gaba amma duk da haka duk wanda yake da wani abu wani abun ma kai kanka kana tsoron in ka bari a wajen ka zaka taba shi ka kai mar saboda garanti ka san shine in ka kai mar fa abin da zai samu abin har zaka zo ka samu abinka wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace mutsa'in samma amini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutsa'in shi abun bi ne samma tun a can canan ka can sama shi abun bi ne aminin kuma amintacce ne to wannan ainihin ayan aksarul mufassirin mafi yau masu fassara ala annahu muhammadun sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa wannan mutsa'in famma aminin din ana nufin annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk da dai akwai fassarorin da suka ce jibrilu ne amma dai mafi yawan masu fassara sun tabbatar da wannan sifan annabi ne sallallahu alaihi wasallam walam makhtalafat quraishun yayin da quraishawa suka yi jayayya suka yi sabani wa tahazabat suka yi kungiya kungiya inda bina'il ka'bati yayin ginin ka'ba lokacin da ainihin aka zo Uh, ambaliya ya rusa ɗakin ƙaba aka yi shawara akan a rusa a gina aka rusa ana gini kafin annabci da shekara biyar kenan an rusa ɗakin ƙaba ana gini ana gini ana gini manzo Allah shi ma ya haɗu da su Abbas tare ake ginawa tun da su ne Qurayshawan to ana gini sai aka zo wajen ɗaura Hajarul Aswad to da aka zo wajen ɗaura Hajarul Aswad sai aka fara tunanin to wa zai ɗauki wannan dutsen Hajarul Aswad ɗin ya je ya ɗaura kowane kabila ka san a larabawa ma kabila kabila ne baniwa ne baniwa ne kowane bani kaza sai su ce su za su daura wayannan ma su ce su za su daura wayannan ma su ce ai ba ku fi mu ba haka har abin ya fara aini aka samu sabani sannan wata hazaban suka koma kungiya kungiya kowane ainin kabila suka ja daga akan dole su za su daura to da aka yi haka fi man fi man yazaul hajara cikin wanda zai daura wannan hajarul aswad din a inda yake da suka fara rikici sai Allah ya jefa wasu ainihin ilhama na ainihin hikima hakkamu awwala dakilin alaihim sai suka ce ku tsaya kar a yi rikici kar wannan abin ya janyo yaki kawai yanzu abin da zamu yi mu hukunta duk mutumin da ya zama shine farkon shigowa yanzu a tsaya kawai a zauna a zuba ido a ainihin babu bani sheba shine babu salam duk wanda ya fara shigowa ta wannan kofar to kawai ya zama duk abin da ya hukunta da shi za a yi aiki shikenan sai aka ce aka yi ittifaki akan haka kaga wannan ai kaman ƙuri'a ne ko tunda ai ba san wa zai fara shigowa ba shi na wajen bai san me ake yi ba na cikin ko ba za a yadda ya fita ba to ana zaune fa iza bin nabi sallallahu alaihi wasallam dakhilun sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya shigo yana shigowa wannan fadi yana nuna mana ainihin dalili ne na ka tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin annabci larabawan makka sun tabbatar da shi amintacce ne wa zalika qabla nubuwati wannan fa kafin annabcin shi kenan yana shigowa fa qalu da suka ga shine sai suka ce haza muhammadun hazal aminu qarrajina bi suka ce a muhammadu ne ya shigo a wannan ai amintacce ne duk mun yarda gaba ɗaya suka yi ittifaki akan cewa sun yarda da suka ce sun yadda ya shigo me ya faru aka ce ai gashi gashi gashi kaga wannan lokacin inda za ka gane anan kaga farko sunan shi na Aminu ya tabbata sannan sunan shi na adili mafi adalci da aka faɗi haka kaga ai wannan abu ne na matsayi abu ne wanda za a bar tarihi har duniya ta tashi abu ne wanda duk wanda yayi ana gani yafi kowa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa da aka gaya mar haka sai ya ce a wannan abu mai sauki sai ya tube ainihin mayafin da yake bayan shi sai ya shimfida ya dauko hajarul aswad ya daura akan mayafin sai ya ce kowace kabila ta zabi shugaba guda ɗaya zai kama mayafin shi kenan gaba ɗaya aka zo aka kewaye kowane kabila da su aka zo aka kakkama ya ce to a kinkima aka kinkima aka tafi tare gaba ɗaya da aka je sai aka ajiye to da aka ajiye dole mutum ɗaya ne zai ɗauka ya ɗaura sai manzo Allah ya ɗauka da hannun shi mai albarka ya ɗaura a gurin ya sa ainihin abin liƙewa ya liƙe shi kenan sai aka wuce wannan ainihin matsayi na wannan saɓani da aka yi to kaga yanzu wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amintacce ne a wajensu sannan kuma ya nuna ya fi kowa adalci saboda ba kowa ne zai iya yin haka ba a ce Allah ya kama fursan da kai kadai zaka ɗaukaka a duniya amma kai musharaka na mutane gaba ɗaya wani rabi bin bin al-husayn an ruwaito daga rabi'u dan husayn yace kana yutahakamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyyati qabla al-islam shi ar-rabi bin husayn ya ce ai tun kafin tun a jahiliya kafin musulunci ma idan rikici ya faru ana ɗauko hukunci wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kamar alƙalin su duk abin da ya faru sai su ci a wajen shi ana zuwa duk abin da ya hukunta sai ga kowa ya yarda da shi tun kafin musulunci kaga in ba dan an yarda da shi ba ai ba za a yi haka ba wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa wallahi inni la aminun fis sama'i aminun fil ardi yace wallahi ni amintacce ne a sama kuma amintacce ne a nan ƙasa kaga a sama shine mutsa'in samma amin a ƙasa kuma yadda ainihin duniya ta amince mar gaba daya حدثنا أبو علي السلفي الحافظ بقراءة عليه حدثنا أبو الفضل ابن خيرون حدثنا أبو يعلى ابن زوج ابن زوج الهرة حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب المروزي حدثنا أبو إيسى الحافظ حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه daga sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu yace anna Abu Jahl Abu Jahl da kanshi kala lin nabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna la nukazzibuka yace bawan Allah mu fa ba wai muna ƙaryata ka bane mun san kai ba makaryaci bane walakin nukazzibu bima ji'ta bihi kadai muna ƙaryata abin da kazo da shi ne wai su suna faɗa da abin da yazo da shi ne ba da shi kanshi ba fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan ayar fa innahum la yukazzibunak cewa su ba su ƙaryata ka kaga mafi gaban masu gaba shine Abu Jahl shi da kanshi ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin ƙaryatawa bane a wajen su har shi da ƙarshen ayan yake cewa walakin zalimina bi ayati llahi jahadun ba warwa gairuhu wani sayyiduna ali ya ruwaito cewa la nukazzibuka Abu Jahl yace mu fa ba mu ƙaryata ka wa ma anta fina bi mukazzabin kuma kai ba abin ƙaryatawa bane a cikin mu kaga wannan abokan gaban su ne suke tabbatar da ainihin gaskiyan shi wakila ka ce innal ahnas ibn sharik akwai wani ana cewa ahnas ibn sharik laqiya Abu Jahl yawma badr ranan yakin badar ran da aka kashe Abu Jahl ran da Abu Jahl suka fito aka ja daga suke tunanin za su gama da musulmi to a wannan ranan kaga dai gaba ta kure ko to a wannan ranan fa qala lahu shi ainihin al-aknas da ya gamu da Abu Jahl sai ya ce mishi ya bal hakami ya baban hakamu wato wannan alkunya ne na Abu Jahl ya ce ya bal hakami laisa huna gairi wa gairu ka yawa dama ina so in samu irin wannan fursan kaga yanzu a nan ba kowa daga ni sai kai yasmau kalamana ba wanda yake jin maganar mu saboda haka yanzu abin da nake so da kai tukbiruni kawai ina so ka bani labarin an Muhammadin daga wannan bawan Allah sadiqun huwa am kazibun ba me ji daga ji sai kai ina so kai insafi ka gaya min gaskiya me gaskiya ne ko makareci ne fagala Abu Jahl sai Abu Jahl sai da mai rantsuwa yace wallahi na rantse ma da Allah inna Muhammadan la sadiqun yace wallahi Muhammadu me gaskiya ne kaga yayi taukidi wajen uku ga wallahi ga inna ga lam wallahi inna muhammadan la sadiqun yace wallahi lalle muhammadu wallahi mai gaskiya ne kuma ya ƙara ma yace wa ma kazaba muhammadu qaddu yace kai bari in ƙara ma muhammadu bai taba yin ƙarya ba kaga yanzu anan zaka gane cewa Allah shine yake shiryar da wanda yake so amma duk mutumin da yake haka ai bai kamata kuma a ce yana kafiri ba to amma in Allah bai shiri mutum ba ba yadda zai Abu Jahal da kanshi yake tabbatar da haka wasu ala hiraqulu hiraqulu ya tambayi Aba Sufyan Abu Sufyan anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je aka yi yakin Rumawa da Farisawa ka san da fari Farisawa sun ci Rumawa da yaki har aka zo Qur'ani ya tabbatar da cewa gulibatir rumu fi adnal ard ko wa hum min ba'di galabihim sayaglibun to ana nan ana nan ku aka je aka gwabza sai Rumawa suka ci Farisawa da suka ci Farisawa shi Hiraqulu shine sarkin Rum a lokacin saboda farin ciki sai ya zo Baitul Muqaddas zai ibada kamar yadda mu ma mutane ake zuwa umra ake zuwa haji to ya je wannan ibadan Baitul Muqaddas su kuma Abu Sufyan ɗan kasuwa ne wanda suke zuwa can Sham kasuwanci manzo Allah kuma sai ya dace ya tura wasiƙa zuwa ga Hiraqulu sai aka sadu da shi a nan ainihin Rum a nan ainihin a Baitul Muqaddas din to da aka kai mar wasiƙan sai ya ce a bincika min a gari in akwai mutanen can garin wanda ya aiko wasiƙan nan ina so mar tambayoyi ana zuwa aka binciko sai aka samu Abu Sufyan da tawagarsa sun je kasuwanci sai aka kira su ana kiran su sai aka zo gaban ainihin sarki sai sarki ya ce wane ne wanda ya fi kusanci da shi a cikin ku Abu Sufyan ya ce ni ne saboda shi ba Quraishi ne shikenan sai sarki ya ce yanzu yiwo gaba Abu Sufyan ya zo gaba sai ya ce sauran ƴan uwan ku yi sahu a bayan shi ku fuskance ni zammar tambayoyi duk abin da na tambaya in yayi ƙarya ku ce ƙarya yake kaga hikima an gama daure shi baya ganin su su kuma suna ganin sarkin yace duk abin da na tambaye shi in je ƙarya ya faɗa ku ce mun ƙarya ne shikenan sai aka fara yi wa Abu Sufyan tambayoyi to a cikin tambayoyin da yake mar din Hiratul ya tambayi Abu Sufyan yace hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala a cikin dan tambayoyin da yawa ne a cikin tambayoyin yace wai shin kam kun taba tuhuman shi da ƙarya kafin ya faɗi wannan abin da ya faɗa na annabci ku ƙarya tashi qala ko haka ne qala Abu Sufyan yace la ba mu taba ba dan sarki ya mar tambayoyi biyu Abu Sufyan yace akwai lokacin da zai tambaya ina so in yi hikima na ƙaryatawan amma kuma ina tsoron wa'annan wanda suke bayana suna kallon sarki kuma na san mutanen mu larabawa in kai ƙarya za su ce ƙarya ne kuma matsayina na sarki in nayi ƙaryan nan guda ɗaya shikenan mutunci na ya zube dalilin wannan sarki yayi ta mar tambayoyi gaba ɗaya abin da ya tambaya Abu Sufyan ya tabbatar na makarimul akhlaq dan an ce a tambayoyin da yake mar sai da ya gama sai Abu Sufyan da yana so ne ya samu wani abu na sharri sai ya ce to ranka ya daɗe duk abin da ka faɗan na haka ne amma fa akwai wani abu wanda ya faɗa wanda muke ganin wannan kan ƙarya ne mutlak sai ya ce menene ya ce ya taɓa ce mana ya taso daga can makka ya zo nan garin baitul muqaddas a dare ɗaya ya gama abin da zai ya koma kaga abu ne hankali ba zai kama ba ko yana faɗin haka sai limamin masallacin sai razana ya tashi yace ya faɗi haka yace eh yace alhamdulillah yace dama akwai wani dare a dararen da suka wuce yace mun zo ni ne mai rufe masallaci yace na zo nayi nayi mu rufe masallacin ne ya gagara har ma na nemi wasu taimakawa a rufe masallacin muka yi muka ya gagara yace dole muka bar masallacin a buɗe yace da safe kuma da na zo ina kama koban sai na ga na rufe a'a abu ya ba mu mamaki da muka buɗe ƙofan kuma sai na ga fan dutsen da yake gefen ainihin wannan ƙofan sai na ga an huda fan dutsen an yi kamar ɗaura igiya a jiki yace tun ranar dama muke tunanin an yi baƙon wani babban annabi a masallacin nan kaga shikenan abin da yake so ya zama na sharrin shi ma sai ya sake ƙara ainihin mujiza ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ai wannan din ma gaskiya ne to haka nan dai ainihin muhawara ya gudana tsakanin Abu Sufyan da ainihin shi Hirakalu. Wa qala ladu ko mu tsaya ne? Ko mu kara? To alhamdulillah.